بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزاك منا سافر أصبر شاب يوغا رمضان sha biyu ko? to sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1442 daidai wannan kuma Allah da shi a dai wanda ya daidai da 24 ga watan 4 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 22 cikin jirgin karatuka na tafsiri da ake gabatar ga 'yan uwa mata a wannan majalisi na mai albarka wato darul hadisi salafiya wadda ke namba 4 madarka cirar gaskiya le auzaria kaduna state nigeria kamar kullum ita darul hadisi salafiya makaranta ce da babban malamin shekul alama muhammadu awwal adam albani zaria ya kafa a wannan gari na zaria kaɗai don yada da'awa ta salafiya muna tafsiri ne mun fara tafsirin sotul kafi a makon da ya gabata wanda karatun nan wannan saboda wani ne kawai kwana biyu ake samun yin shi a sabar da lahadi muna karatun sautin kafi mun kanta ayoyi guda biyar daga ciki muna karanta fa'idojin da ke cikin wannan ayoyi lokaci ya ƙware mana insha Allah ta'ala malam alramma zai dan ja mana karatu don samun albarka sai mu karasa insha Allah mai ta'awun da aka je
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نعم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا hasbuk to wannan ayi mun karanta a makon da ya gabata insha Allah ta'ala da wannan bayanan da muka so Allah ya sauƙaƙe mana muna karanta fa'idoji ne a ciki muna karanto fa'idoji daga cikin littafin Aisar Tafasir na Abubakar Jabil Al-Jazairi a inda muka kwana inda malam ya ce na hudu fa'ida da ke cin wannan ayoyi akwai bayanu muhimmatil qur'ani wa hiya al-bushara li ahli al-iman wal inzar li ahli ash-shirk wal kufran akwai bayani babban mahimmanci babban aikin da ke kan ƙur'ani ko ko aikin da ƙur'ani ke yi shine bushara ga muminai wato wanda ya imani ana mai bishara ana ba shi labari mai daɗi cewa idan ya daure akan imani ya ƙarasa akan imani to ba zai da na sani ba duniya da kiyama zai samu rabo insha Allah ta'ala ranar kiyama yanzu mu da muke azumi dinnan da sallu muke yi ana mana bishara ana lasa mana zuma a baki cewa wannan so mun taɓa nema tukuna in Allah ya kama lahira akwai aljanna sannan kuma ƙur'ani at the same time yana gargaɗi ga waɗanda suka kangare suka yi shirka suka yi kafirci suka ibin Allah maɗaukakin sarki cewa akwai mummunan sakamako a cikin rayuwa wannan fahimtar wani abu yana da mahimmanci a cikin rayuwa da kuma musamman masu wa'azi in ana karantar da mutane dole a karantar da daidai a ce kuma ga sakamakon daidai ana karantar da kuma ba daidai ga sakamakon da ba daidai ba duk wanda ya da kyau wai bahaushe ma ce duk wanda da kyau zai ga da kyau wanda ya munana kuma zai ga mummuna a tare da shi shi sa dukkan rayuwar na haka take tafiya ko da harkar duniya ce in kai da kyau za ga da kyau balanta na harkar addini idan kai addini mai kyau za ga sakamako mai kyau idan ka tsaya kai addini na shirme na banza kai bida kai shirka to za ga wani sakamako ranar alkiyama haka nan masu wa'azin an je ba zuwa za a ringa kallon menene mutane suke bukata a ringa gaya musu ba ina fata kun fahimci wani abin ba wai an jiwa zai ga cewa to waɗannan suwa da suwa ne to bar a gaya masu abin za su ji daɗi ko su abin nan ba gaskiya ba ta gaji haka ba dole za a faɗi abin da ke daidai kuma a gaya masu ba daidai ba misali wanda muke zaune su akan sannan kafarai suna nan jibge akwai kiristoci akwai pagan akwai wanda ba su da addini to in an je wa'azi galiban sai an ga cewa sai an ga zaben kalmomi ne kawai waɗanda za su ji daɗi a ce su ce eh musulunci abu ne mai kyau kawai abin da ake kallo kenan ba tare da an masu gargaɗi cewa ba in fa ba ku musulunta ba to ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da haka babu inzar a galiban wa'azozin da ake waɗanda ba musulmai ba a musulman ma in ana nema wani abu a wajensu ba a masu inzar bushara kawai ake mutane to wani ya saba wa karantawa alkur'ani ina fata mun fahimci wani abu dole hada bushara da kuma inzari Allah samu dace sannan nabiyar malici at-tandid bil kadhibi ala Allah wa nisbatu wa nisbatu ma la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi ilayka al-walad wa nahwihi wannan ayoyin makanta suna wato suna gargadi suna fannada yin ƙarya ga Allah maɗaukakin sarki shi ne mutum ƙirƙiri magana kawai danganta ga Allah maɗaukakin sarki in kulur ayyar makaranta mun ce nau'i mutum nawa ne suke wa Allah ƙaryaɗa nau'i kuma ka ce yahuda sun ce uzairu ɗan Allah ne nasara sun ce su kuma mene annabi isa ɗan Allah ne to su kuma jahilan larabawa suka ce mene mala'iku ‘ya'ya mata na Allah ne su kuma kaga dukkan suna sun wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya sun jingina masa to kuma ji irin abin da sai akan shi malahun bihi min ilmin ba wani ilimi da suke gudana akan shi kawai ƙarya ce suka kira ka danganta ga Allah maɗaukakin sarki muka yi muku bayani makon da ya gabacewa kuma akwai haɗari sosai yadda sama da ƙasa suke nema su rikito su ya mutse saboda an ce Allah na daɗa ina fatan fahimci wannan abin kuma abin ya kai ga girman haka jama'a ba zai a ce Allah na daɗa ba ta fuskoki daban-daban zai a ce Allah daɗa ne alhalin bai da bukata a wajen kowa wallahu gani wa antum fuqara dukkan mu nan wanda da a ce wata za ta yi aure ta shekara biyar ba ta haihu ba da ita da iyayenta da mijin da nashi da hankali a tashe yake ina fatan fahimta yanzu a cikinmu aka nuna aka ce wance ba ta daɗa kamala ce a wajen ta koko na ƙasani ne me yasa saboda wai ana so a ce yau gabar baya wanda ko a wuce a ce Allah sarkin wacce ya gidan wacce ce Allah ji wance tana bukata haka kai ko ba wannan ba tana bukata idan ta dan tara wani abu ɗan gwalagwalanta na wuya da na kudin kunne da ɗan kaza da kaza da ɗan gidan tana so a ce ta bar magaji haka na maza suna bukata wannan abun sannan lokacin da ka gaja kana bukata duk wanda ke da ɗa kamar wannan ya fara cin gajin shi zai ce je ka so magi je ka zo kaza to Allah yana da wata bukata irin wannan ne a hankalce ma Allah bai da bukatar da ina fatan fahimta kamar yadda Allah kuma ya ƙara bayyana cewa walam takul lahu sa'adna yakul lahu walad ta yaya za a ce Allah na da ɗa walam takul lahu sahiba alhalin bai da mata ta ina Allah ya samu ɗa so tsabagen ƙarya ne sannan kuma Allah a yadda yake bai da buƙatar komai a wajen ɗan adam Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah ba abota bisa canta sai shi kadai kuma rayuwar da yake tsaye da kansa bai buƙatar komai kama kaga kamar ni ina mai rauni iri na ina buƙatar wannan kujerar da inda ba ta da sai an samu matsala watakila da ina tsaye ta gyara zama in ta gyara tsayuwa misali haka ne ko ba haka ba sannan na buƙatar wannan rufin da nake ciki saboda kada rana ta buge ni so amma Allah shi bai da wata buƙata tsaye ke da rai ci kadai don haka dangantawa Allah ɗaya daga cin zaluncin da aka yi a duniya wanda kuma Allah zai ɗauki mataki akan masu wannan magana ɗin Allah ya masa tambari cewa laƙad kafarar ladina ƙalu inna laha salisu salasa Allah ya ce waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne to ne su zama kafarai ka ce wai Allah ɗayan abu uku ne abinda suke nufi su kiristoci a kota ƙida mai suna tilinci a tare da su shine wai Allah Allah ne sannan annabi Isa shi ma menene shi ma Allah ne sannan mala'ika Jibrilu shi ma Allah ne ko kuma wasu ce kuma maman shi ita ma Allah ce kullo da wannan abin to Allah guda nawa ake da su kenan a wajen kiristoci eh guda nawa kenan guda hudu ko uku ina fatan fahimta to su suna tsaye da su guda uku ne wasu sa wannan sa wancan ne to wannan alloli guda uku ina fatan fahimta in ka matsa masu kuma sai su ce mene da ana nufin guda ɗaya ne kuma hankali zai yi hada wannan abun ba zai yi ba a ce da mero da zainabu da hadiza duk kuma abu ɗaya ne ba zai yi ba shi sa irin su zakir nag da masu tattar irin abin suka ce ba zai a ce one plus one a ce zainab plus khadija plus hawa'u how many ka ce one ba za ka ci jarba ba ina fata ba zai ka ce da a tiri dole haka za ka ce ina fatan fahimta don haka allah ba zai a ce wa guda wayannan abin ku zama allah ba sannan yaushe zai a ce Allah kuma yana da jini da tsoka sannan yana ci yana sha yana bayan gida yana bacci har kuma har ma a kashe shi da suka ce ina fata kun fahimta ku gane kiristoci na kan hauka suke kawai ina fata kun fahimta ba akan addinin komai suke ba an fahimci wani abin ko Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin a ce yana da abokin tarayyar balantana ce wani irin shi ne ba Allah ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad sai ce mene wa lam yakul lahu ba wani wanda yake irin Allah madaukakin sarki sannan kuma sanda aka ce in an ce Allah annabi sa Allah ne maman shi ma Allah ce a'a to akwai sabon Allah kenan akwai tsohon Allah kun ga abin da ke nibi sanda Allah ya duniya sai fa da aka shafa shekaru da annaba da bai ana rayuwar duniya ba a haifi annabi isa ba fa da aka haife shi ne zama allah ko ko dama tun can shi ma allah ne ina fata kun bace wani abin allah kyauta nasara da yahuda sun zagi allah zagi mai girma tsakanin da allah danganta allah cewa wata mace ta haife shi to wannan mummunan magana ce ya kamata ko musulmai su ringa kallon wani a matsayin mummunan magana ko fahimce ta matsayin mummunan magana kada ki yadda a ce dutse ya fuki hankali sama ta fuki hankali kamar da Allah ce takadu samawatu ya tafattarna sai ce mene minhu watan shaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda sama ta kusa ta kekkece kasafa ita ma ta kekkece duwatsu su rikito gaba daya saboda ana jingina Allah madaukakin sarki da kun fahimci wani abun ko so wannan mummuna aqida ce cewa Allah da da sannan wayannan mutane kristoci da muke tare da su a duniya ba wai cewa Allah na da ba suna da miyagun aƙidu da yawa waɗanda kowanne ciki kafirci ne kamar halastawa kansu roƙon annabi isa da bauta wa shehunansu fada-fada da rabar ɗin nan wanda dina ga cin aƙidu na kafirci so wa'annan abu wannan ayat muke karanta baya kamata a wuce sai mutane sun fahimci haɗarin da ke cikin wannan lamari din kun ga in kin fahimci wannan haɗarin za ki gane cewa ashe kuna mutane suna kuskure manyan mu in sun je taro sai ka suna cewa ƴan uwan mu kiristoci in kiristoci ba ƴan uwan mu bane kiristoci ba ƴan uwan bane ƴan uwan mu su ne musulmai su ne Allah ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum hadisi kuma ce mene al muslimu akhul muslim wannan su ne ƴan uwanka amma kirista ba ɗan uwanka bane ko da ɗan uwanka na jini in aka zuwa irin wannan maganar to ba ɗan uwanka bane sai dai a ce mene ɗan uwa na jini abin da ke nufi in aka je taro ba dangi iya ba na baba sai kaga wani sarki babba ya ta ce to ƴan uwanmu kiristoci to ta ina ƴan uwansu kaman yaya kuma an je a tattauna matsalar addini ne shi yasa malam Uthaymeen a cikin fatara shi ce wannan abu yana da haɗari zai iya kai mutum ga radda a cikin wannan magana din da haka ku kiyaye ina fatan fahimci wannan abin kuma annabi isa suke dangata suna cewa shi ma Allah ne jama'a ba a inda a babur gaba daya annabi isa ya taba cewa shi Allah ne duka babur daga farko har ƙarshe ba inda ya taba cewa shi Allah ne sannan ba ma wannan ba a cikin chapters da yawa ayoyi da yawa da suke ciki akwai inda annabi isa yake ga mutane cewa shi fa ba Allah bane an aiko shi wanda aiko shi na sama ya bayan cewa ce da shi da annabawan suka gabata aiko su aka yi sannan akwai annabi zai zo a ƙarshen zamani in ya zo mutane su bi shi ne da ke da rahama da kaza da kaza ina fata kun fahimci wani abin allah samu dace wannan haskakawa ne da faɗakarwa akan wannan matsala musamman muna zaune a gidajen haya tare da su wannan zaman da kuke a gidan haya bai lamunce kuma ku ɗauka wannan 'yan uwanki ba ne har a ringa majamala ta addini don kuna gidan haya ko don kuna kilas da ita da su kuna course iri daya kuna geology ko nursing ko pharmacy ko medicine don kina da kawa arniya da ta hada ko aji ko an hada ko a abin nan hostel waje guda daya bai nuna cewa kun zama daya bai nuna cewa ki sauka daga addini saboda kin ji irin mummunan ta'addanci da suke wa Allah madaukakin sarki dole ki rike aqida ki zam kina kallanta wata arniya wadda in bata tuba ba wuta za ta tafi sai kin ga wa'azi tare da ishara da wa'azi da na kwadaitar da imani da kuma gargadin cewa in bata musunta akwai matsala ina fatan fahimta ki nemi website ki ringa basu ki ringa daukan pamphlet da aka rubuta ko littafai da aka rubuta in comparative education din nan ko comparative religion din nan ki bata ƴan uwaki ma'ana kauki da ke makaranta wance ga littafi kaza kiranta ko ko ga website kaza je ki rubuta mala albani ke ba mu labari cewa zaman shi a yola akwai wata makaranta a ta american university ake da ita a yola yake ce man lokacin ko masallaci babu ga ayan musulmi amma ba da masu sallah a masallaci sai da ya je lacca ne a wajen da yake shugaban makarantar ba amerika ne ba baturin amerika mataimake shi matar shi bature amerika yana da suna mr brown albayin da ya gama wa'azi a lokacin ita matan mala albanki ba mu labari kirista ce dama ta aiko za ta iya zuwa ce ta zo ko da suke za ta zo ko da ɗan kamfai za ta ta zo da ta zo aka gama wa'azi albani ya bayani kan rukunan addinin musulunci irin na gogaggen malami irinsa sai ya ɗauki website wannan mai suna sultan.org sultan.org sai ba ce in suna neman ƙarin bayan sai su duba ya ce bayan shekara sai shekaru haka sai ga wanda mr brown ya kira mal albani ce katon abin da ya faru kuwa ya ce wallahi matata ta musulunta ta je ta ringa bin wannan abin ta musulunta da yawansu yan uwa ba su san me musulunci ke ciki ba har wannan na da kuke kallo in an je coci karya kawai ake gaya musu surukuta ake masu kawai ni wa ni shahidin ne na zauna a kudanci na ga halin da ake ciki akwai da sun musulunta na da yawa wanda ya musulunta muhammad kari allah ji kanshi rahama ya rasu ya ce na farko shi dai abin da ya zo ya sa shi musulunta ba wa'azi ya kawo shi ba yadda ya ga musulmi suna da haɗin kai wadda alalace mu ne shi ya ga muna da haɗin kai ina ba ta fahimta shi sa ya musulunta to da ya zo muka fara karatu tun daga alifin ba'un yana koyon ƙura'in da mace mutum ne mai himma yana sallah a ma'aikatarsa aka kore shi sai na ce to zo nan in koya mai sana'a fawa kawai ya zo aka tuwa shi nan da ni iya fawa kaza da kaza da kaza wani long story ne to ana karatu ana karatu shine sai har ya kai ga lokacin da ya fahimci ya fara fahimtar musulunci sai ya ce wai da musulunci akwai wani abubuwan dama na ce kwarai kuwa fiye da haka ma sai ka yi karatu mai zurfi ko za gane mai musulunci ba shine a lokacin ce wallahi shi abin da aka gaya masu a coci idan ka ga musulmi sun taru suna tafiya kakka shiga tsakanin suka wuce idan ko mutum ɗaya ne ya zo to ka koma gefe kakka yi dai ka a gaba zai iya kashe ka musulmi mashaya jini ne musulmi ba su da imani ba hausa sai aka rama mai addinin ma gashin wani abu haka shi to shi ya ga da yin musunta gashin cikin mu hausawa komai ana tarka bai taɓa jin an ce mai ɗauke makami zai kashe wani ba wannan shi ne zaman waɗannan mutane muke so a najeriya haka muke rayuwa da su ya ce murar da muna karatu aka zo kan hadisin bara hana bara ya ce a musulunci dama bara ba dole ba ne ce ba dole ba ne bara ba ma musulunci ba ne bara sai waɗanda annabi lissafa guda hudu sai ce to wallahi shi ko je sun debate da wasu aka ce mai dole 'ya'yan shi yana da ahmad da waye za su zo sai sun bara ya ce jira kawai yake ce to ya zo ga kwano ‘ya'yan za su tafi bara kawai abin da yake jira kenan amma saboda ya musulunta daga ce ya yadda fa ‘ya'yan nashi ma su bara na ce ai bara ba musulunci ba ne kaza to waɗanda suke fa na gaya mai wani abin ya ce malam bar zan ci ubansu kenan ina ba ta fahimta kafin ya tafi muna da kalanda a shago na irin ta masallacin duniya din na haka masallacin australia america ingila haka ya ɗauka masallaci abin sai na ce ka ga masallaci kaza na wani mace ya ce wannan aina yake ce a ingila a ingila ƙasar turai wannan fa amerika wannan kuma fa a faransa ya ce dama akwai musulmi ba hausawa ba to kaga saboda makirci mu anan ce ma kasan akan hadisin addinin ma na hausawa ne wallahi sai ce da Allah zan ara mai kalandar na ce ga ta ɗauka yi gaba saboda in ya je kuma can haka arna ke taru mai da yake mai baki ne su yi fighting ake yana kai naushi suna kai naushi ma'ana ba duka nake nufi ba haka naushi na baki su faɗa ya faɗa wallahi haka yaje ƙure su gaba ɗaya ce to kun ce addinin hausawa ne suna ce mashi muhammadu me kai ka cikin addinin hausawa addinin mabarata addinin ya ce sai ya ƙure su gaba ɗaya wallahi haka ya ce mu ƙarshe mutanen garinsu samari kaf sun haɗu sun ce zuwa kawo su zaune nasu musulunta kaf garin ogoniland na ce muhammad to ai ba sai sun zo ba ɗauke ni mutum su ce a malam bayan su ba shi yana nufin ya bari wai in bari sai ya gina masallaci saboda maman shi ta ba shi waje ya coci kun san su masallaci a can ma suna ce mai coci liman kuma suna da shi fasto in baka sani ba sai kai fada in ya ganka ce fasto monisa in kai ba ka da hankan hali zai ka ce ni ka ce fasto za kuwa ka gaya mai gaga an kai laushi wadda hila a su yadda ka san malam a nan haka suka ɗauki malam a can kuma haka ne masu kantar da su addini su ne fastoci to kai ma kana kantar da shi addini kai ma fasto ne kawai ina ba ta bance abin nan almuhimmu abin da ke gama ku shine da yawa arnan ƙasar nan ba su san da na duniya ba su san menene musulunci ba ba san me ake cewa musamman kiristoci kuma ƙarya ake gaya masu wallahi ƙarya ake gaya masu na fatan fahimta da an je an tisa an fara debate da su ni na can ko na sha bugawa in ka je ka fara wani sai ce maka shi fa shi ba malami bane fa ka je coci faso na can wajen kaga ashe abjahilci ke ma addini kenan gaba daya wani kuma sai ce maka wakai irin addinin annabawan da kake yi wato addini ma akwai old fashion da new abin nan kenan so jama'a suna bukatar suke magana bushara amma mu ne ya kamata mu kai bushara ku je ku gaya masa addinin da suke da namu na nan hausawa na nan arewa da na can kudu din a je a kai musu sakonnin addinin musulunci a masu bayani in an je a zauna tattaunawa kwarkwai na ce za a musu gargadi ya danganta da yadda ka isa gargadi din ka zo ka tara mutan ka ce yan iska duk ta za ku tafi ba ku musulunta ba aka aka ne ba saurare ka ba ina fatan fahimta a ba ka gaya masu cewa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda suka ce ya ɗauki ɗa Allah ya ji haushin wannan magana saboda ɗa bai dace ga Allah ba kuma ya ce duk wanda ya musulunta zai sashi aljanna amma duk wanda ya doge cewa ɗan yana Allah na ɗa to mu kuma shi ita ce wuta wannan simple statement zai kowa zai fahimta wannan abu ina fatan fahimta kayi bushara kayi nazara kayi gargadi akan wannan abu jama'a Allah sa an fahimci wannan abu wannan faɗakarwa ne akan wannan kuma ana ji shi ne to abu na kusa ƙarshe akan wani abin malai ce tandil bil kadhibi ala allahi wa nisbatu ma la yaliqu bi jalalihi wa kamali ila kal waladi wa nahwi wannan yana tsoratar da mutane danganta ƙarya ga Allah ko ce irin ƙarya ce kun ga kamar magan da muke din nan kawai ka gaba ce Allah ya ce tashin taimake ka ina fatan fahimta in aka ce maki ina ayar da take sai ga mutum na zara ido na Allah ce Allah ce tashin taimake ka amma ananci haka ne to amma nassin wannan magana ba ta ina fatan fahimta dan ba wanda ke iya sai taimakon Allah cikin mu nan ko wannan katin da ke zo ba Allah bai taimake ba ki zo fa da yanzu kina can ya sa maki bacci kina ta bacci har a gama komai amma fa ina ai da ce Allah ce tashin taimake ka so irin waɗannan kalmomi ya kamata mu guje musu shi sa bakar abdullahi abu zaid ya rubuta littafi kato guda daya almanahi allaziyya kalmomin da shari'a ta na ka amfani da su katon mujallidi ya fi wannan girma haka kawai kalma kalma da mutane ke faɗa ne wanda shari'a ta hana kalmomi da mutane ke faɗa so ko irin wannan ke kiyaye kake wa Allah ƙarya ko ko mutum kawai shikenan in an zo yana ko sulhu ko na ba sai ce Allah ma ya ce kaza kawai dan ya kara ayin shi kun san mutane suna haka mutum sai a zo ana magana kawai sai to Allah ma ya ce kaza ko har ma wa ana mana wani abu wai sai mutum kalle ka jahili ne fa sai ya ce ana magana sai ce ai malama ai Allah ne ma ya ce kaza ko Allah ma ya ce mu shiga siyasa misali kenan ai Allah ma ya ce kaza da kaza wannan fa yana ga cin hadarori in kika ce eh kin shiga uku sai ki tari ban san wannan ayar ba kai ma ka je ka tuba dan kar ka zama arni innal ladina yaftarun Allah ya kadhiba la yuflihun Allah ce duk masu kera ƙarya su gina Allah ba su samu rabuwar alƙiyama ba ina fata an fanci wannan abin na biyar ma ce tahrimul intihari wa qatl nafsi wannan aya tana nuna man tana haramta mu kashi mutun ya kuntata kan shi kashe kansa min alhuzuni saboda damuwa wal khawfi da tsoro wa nahawi da makamantansa min alghadabi saboda fushi wa hirman da rasa wani abu da kai Allah ya haramta ka saboda kin rasa wani abu ɗa ya mutu ko kin faɗi jarabawa kina 500 level ko kuma a kai wa'azi ba a yadda ba ka ji haushi ko nira wannan wa mutu ya kashe kanshi to wallahi Allah ya haramta a musunci ba haka ba da yake saboda wai ka faɗi jarabawa kamar da arna suke mutum ya sha guba ya mutu ko kuma dan kin nemi saurayi saurayinki da kike so odda kurkina san shi sosai ina fatan fahimta duk minti goma sai kin buga mai waya ko sai ya bugo sai ya kin mai text na san mata da ƴan mata da samari suna ɓata lokaci a wani abin sosai ko ha abin da ta karya ma sai ta ga mai me suke cewa da shi ne ma yaya ko akwai ma cewa yaya akwai wane ne akwai words da suke amfani da shi na samartaka yanzu ko ba haka ba ya yau da me za ka karya wallahi shayi ne da kwai wani wa karya ne ba ma halal ko ne a gidansu ma kawai ajan ma zai mata karyawa shayi da kwai sai ta zo bata ga shayi da kwai kuma ita rikici ina ba ta fahimta ya bude auren da mene da karya zai je taɗi sai aro shadda sai aro gizina a wajen wani abokinsa ya goge fesa turare turaren ma na abokin shi ne zai na ta ƙanshi kun fahimta to kaga wani yana daga cin karya da mene da ya sa wa kansa ya iya surutu kuma kaman aku in ya zo ya zuba mata surutu nan ya ɗauke ta mata wannan labari ya kai ta ya sai mata hankali za a samari suna tsaya su ma fa shi ke nan malanto da an ce kuma da ubanta ya gano cewa mutum banza ne bai kamata aure ta ba aka hana wallahi sai ka ta je ta sha guba ta mutu musamman mata sun fi wannan abun muna da wannan cases din da yawa akwai yana kawai fiya fiya kawai saboda saurayi mun san haukan ma wai ko ta ga mai tana son shi ma bata iya ba kawai wai tana ganin ba ta kawai sai ta sha fiya fiya ta mutu saboda sokanci malam awa malam ai ya daɗe bai mutum ba kuwa to kun ga irin wani babu a musulunci ko ka faɗi jarabawa muna yara mun biyo wannan fire service muna firamare a nan ƙofar doka mun zo lokacin ƙirinya irin ta yara za mu je kogi akwai wani kogi a nan magoma da muke zuwa kurma lokacin da sassafe malam madar mu ce makaranta sai muka biyo muka tadda wani yara ke kan shi haka a jikin mangoro ya kashe kanshi dan boro dukka ne wa ya samu matsala ne a karatu shine je hange ɗin kansa har yanzu arna kuma suna nan suna wannan abu da yawa da matsala ta faru sai mun ce kashe kansa to ku sani duk wanda ya sake kashe kanshi da kanshi ya kashe kanshi da kanshi kuna ji to haka Allah zai ta mai azaba har wuta duk da ta sha guba saboda wani matsala na bakin ciki a rayuwa ta mutu ko ta limawa kanta wani abu ta mutu yadda dai ta bi ta kashe kanta to haka Allah zai ta mata azaba har ranar alkiyama tun a kabari har ranar alkiyama da wannan irin kisa da ta kanta don haka ba wani bakin ciki da ke sa musulmi ya kashe kanshi ya kamata a san wannan abin duk tarin bakin ciki zai taru to musulmi baya kashe kanshi akan wannan abin jawo kun fahimci wannan abu to kai musulmi ya za ka kamata ka tara bakin ciki irin wannan in dai kana musulunci ina qur'ani in damuwa ta dame ki je ki kanta qur'ani mana ba kina da kawa ustaziya ba kina da inna ustaziya ko ko ba ustaza ba mai hankali je ki same ta haja eh ga abin da ya dame ni matsalar abin da ke faruwa su ko shine ba su da amine wasu Allah ji kamala albani haka yi mana gargadi na gabar ce kowa ya zama yana da amini a cikin ku shine idan damuwa ta same ki to ki san da ki amma da damuwa ki sannan ko zama beri masu hankali sosai ba kowa zaki ga sirrin ki ba don kakki je ki faɗi sirrin da ƙara guma maki wance eh wallahi talla ina fama da matsala mai gidana gaba ɗaya juya mun baya misali ana samun irin wannan mace miji juya mata baya kuma yana ga cin abin da ke ƙona mace rai a rayuwa kuma kowa ya ke san haka ina fatan fahimta to in kika je zai ki samu wata amina yake mai gidana juya mun baya kaza da kaza sai ka to shikenan abin me faru to ke me kika mashi za ta finding me faru a kawai shi ke daga damar rikici ne ya dawo ban gama abinci ba shine ya haushi sai ke toke baki da gaskiya ya za a ya kawo da abin da ya bukata kuma ya dawo ta da ba a gama abinci ba sai ki ta baki shawara da ke shawo kan matsalar amma in kika sake kika je kiga wata wadda ba ta so ko kuma tana makinki baki sani ba ko wata kila ta ba ta da auren ko ta kashe auren sai ta ƙara ziga ki sai to yi juya maki baya ke ma ki juya baya sai mene dama ai fa wazajen nan haka suke wallahi in karke namiji kamar da shi uba zaka mutu maraya ko ba haka suke cewa ba shikenan sai ta ziga ki mene ta ziga kwagwaiwa ta hau kaya shikenan kina nan sai ki ƙara rikice gidan naki kina nan gobe sai ki ga ya kawo maki kishiya in ki ƙara faɗa kuma ce tafi in ki goma ke bata labarta ce rubu da shi ai zai biyo ki ha ya isa rubu da ke ne na ta zuga ki ko ba ka wasu matan matan suke wa kansu ba to ki sami wanda za ki ringa ama da abzuci abinki wanda zai baki shawara ko wanki ko kaninki ne mai hankali yana taimakawa a samun rore matsala ko malaminki wanda yake kin yadda da addinin shi da ɗabi'arsa zai gida mai ga matsalolin ke faruwa fa wani lokacin malamin zai kira mai gidan sai a zo a warware matsalas amma irin halin da ake ciki malam Allah kyauta kuna jin fa budurwa mace ce zawara da suka aure ɗaya ta samu ta aure saboda bakin ciki ran da malam wani tafsir ke ba labarin ba saboda bakin ciki ta je ta kunna mata gas gaba ɗaya a ɗakin ta rufe ko ina ta san za ta girki ita kuma bata sani tana ta tas kawuta ta tashi duk matan ta sabule ta kone in ta kuma ta gudu ta bar gidan ta yi magana aka ce wance fa ga abin da ya faru ce au bata ma mutu ba wai ita saboda bakin ciki wai bata wai to ya za a muna nan kuma ita ta shige ta ban mu wannan ba fim bane labar gaske ne abin da ya faru ne da aka ku shiga tetayenku ki ringa tantance wace ce kuke tare wake kira da ita da wa za ki magana da wa za ki mu'amala kun fahimta to da haka baya halarsa mu dai a shari'ar mu mutum ya kashe kanshi saboda dukkan wata irin damuwa ta faru da shi ya kamata ku san wannan abin so ku ko mata zan kara muku don darasi shine baya halarsa duk damuwa ki ce barki je wajen urboka duk damuwa ba rasa ki jojen malam boka ko malam mai isahara ko malam dan tsubu ko malam mai du'a'i mai allan karfe mai yasin dubu mata suna wannan abu wai idan ta samu matsala idan ba ta iya kashe kanta ba sai ta ce bari ta je wani abu ba matsala ba ne fa ita ce ta bai da shi matsala kawai sai ta je wajen malam mai yasin dubu ko malam boka ta je kuma ya raba ta da imaninta don annabi ya faɗa muku cewa mene annabi ya ce ba yadda za a imani da zuwa wajen boka duk wadda ta je wajen boka ya ga mata ga yadda za a yi taida da shi to wannan mata ta kafar cewa annabi Muhammad zo da shi idan kuma ya faɗa ya ce to wance e za ki kawo kaza butsa za ki kawo za a sau sarkin aljanu turare za a yi kaza kika ce kai malam gaskiya ba zan iya ba a makaranta an ce mana babu kyau kika fito to sai kin shi sallar kwana 40 ba a baki lada ko dai ba amsa ba ko rakiya kika ji saboda duk wanda ke zuwa wajen boka tana rasa imanin ta ne bata sani ba kuma boka ba ku da labarin iskancin bokayi boka duk wanda ke zuwa wajen boka wallahi sai dai Allah kyauta da wahala in ba ta cutar da mijinta za ta je ta bada kanta ne saboda boka ya mata abu kaza wani bokan zai ce wai a cinye ta za a yi mata rubutu a cinye ta saboda san duniya kuma ta kware cinye ta boka ya dauko ta wanda yana rubuta mata har farjinta duk wani abu suna faruwa boka nawa ne fasikanci ce ta kawo yadda aida ta hada maganin yayi da ita ya fasikanci da ita ya fasikanci da yadda kuma ya anshe kudinta mai amfani zuwa wajen boka sannan ba ku sani ba wannan abin bai kau da kaddar da Allah ya tsara ku tambaya su zuwa wajen boka ku ji bai kau da kaddar da Allah ya tsara kaddara kadda ki ce kina so ki kashe wance ko ki raba ta gidan miji ko ki kau da kan mijin a wajenta ai da ma baki je baki hakuri in Allah kawo zai kau da kan ranar mutu mutum in yayi ba zai mutu ba dole ya mutu ba kasa kuma in an kau da kan mijin ya da wajen ki sai mene so what sai ya gama da wajen nake ko tsaf sai an gota yana can gata can ba kauya ma sai ce ita kuma yake so ya auro kuma ya karo maki kin kau da kan daga wannan wajen kuma ya kawo wata wadda ta ce ki zo kuma ta ringa gasa maki ake ce kadangarin bariki wallahi ku kiyaye babu alheri wajen zuwa boka wajen zuwa wajen boka wallahi ko daya a musulunci ya ba ku warakan matsalolin ku gaggaba daya na ga maki gashi yanzu in kina matsala ki dau qur'ani ki karanta ina fatan ba da ke ta a cikin dare ki sallah ki addu'a sallar dare na kwaram ya bakin ciki da damuwa kin kwanta karfe 9 goma wace karfe 3 ko 4 da ya tashi ki alwala ki nafil biliki ga dukkan bukatun ki na kije Allah ga bukatuna na farko Allah bai disappointing kai addu'a ce ba zai baka ba na ga muku akatun hadisi da muke sai dai mai yiwa ya baki yanzu yanzu mai yiwa sai nan gaba mai yiwa sai gobe amma dai ba za ka daga hannu kana mumini ka dawo da shi Allah bai baka addu'ar nan ba ina fata mun fahimci wannan abu sannan annabi ya ce duk wanda ya tashi dare yayi addu'a yayi alwala yayi sallah to in gari waye zai tashi cikin nishadi da fadin kijiba ga cikin baki ciki ba amma kina fama da matsala kina fama da fama da masifaffe kishiya ina fatan fahimta kai ki tabbaci dare baki abin nan ai ba haka ake ba kai ma ki tashi ki amma kake jojen boka kake jojen malami ina fatan fahimta kuma ku yi wata sadaka maganin masifa ce yan uwa Allah samu dace wannan a guje shine ƙarshen fa'idoji da malai fitar mana a cikin wannan aya Allah samu dace malan ka kata ina ja'alna ma al-ardi to to nan za mu ci gaba da inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha Allah madaukakin sarki ke cewa inna ja'alna ma al-ardi Allah ce Musa Allah wani ya tambaye ni wai me yasa ake cewa inna ja'alna kuma Allah ke magana a wannan damir mu'azzami nafsuhu ne damiri ne na jama'a na mai girmama kansa Allah madaukakin sarki a larabci ana haka har na buga misali ce ko mu Hausawa duk kabilu suna haka ba yanzu shugaban kasa zai magana sai ce mene ni shugaban kasa na yi kaza sai ce mu mun yi kaza ina fatan fahimta yawwa to Allah samu dace da haka inna ja'alna ma alal ardi zinatan la Allah ce mu dinnan Allah Allah mun sanya abin da ke bayan kasa ya zama zinatan laha ya zama ado ga ita bayan kasa din linabluwahum ba dan komai muka yi haka ba saboda mu jarabci mutane ayyuhum ahsanu amalan shin mutanen nan waye cikin su yafi kyautata aiki waye zai fi kyautata aiki a cikin mutane kun fahimta wa inna laja'iluna ma alaiha sannan Allah ce kuma mu dinnan masu sanya abin da ke bayan kasan ne sa'idan ya zama turbaya juruzan wanda yake fako wanda baya tsirai ita wannan duniya da kake gani duk abin da ke cikinta ado ne to amma a ƙarshe Allah zai sa za ta zama fako gaba ɗaya sai zama ƙasa ce ga ta nan ba komai babu tsiro ko ƙwara ɗaya duk inda ka ji a duniya ɗin shine sa'idan jurzan ƙasa wadda ba ta fidda tsirai ba ta fidda komai yawa kun fahimci wannan abu wannan aya guda biyu da Allah yake faɗa mana yana ƙoƙarin mana gargaɗi game da ita wannan duniya ɗin ce tukuna saboda a cikin surar za mu ji fitina a game da mai kenan game da ita duniya da ina fatan ko fanci fasar ayoyin ko zan maimaita inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha Allah ce mun sanya abin da ke bayan ƙasa ya zama ado gare ta kamar misali mai kenan hmm kamar dukiya kamar gidajen nan duk ado ne kamar gine-ginen da ake kallo duk ado ne ko ba haka ba yanzu kika kalle da gona gani ta zama kin ga ta zama ado da da kuma daji ne ko ana tsoron abi nan ma ungota mu me sunan ta gaskiya ita ma ka take sannan ku duba bishiyoyi nan da aka yi in ka kalla sai zuba ka sha'awa in ka je Abuja mai tama ma sai ga titi gashi nan an shimfide shi da wasu fulawi sun ta tashi haka ƙasa ƙasa ba ga wasu masu kore sharshar ga wata fitulu suna sukawa da daddare duk kaga duk zinatul laha ina fatan fahimta to za ka yi ƙarawa kan mukamai da Allah ke barin mulki zina ne shi ma a bayan ƙasa duka dai abu na gani a bayan ƙasa Allah sai ya zama ado ne ga bayan ƙasar amma Allah bai shaka nan kawai ba linaballohum ayyuhum ahsanu amala Allah ne dai ga waye zai daure aiki na gari ahsanu amala sune akhlasuhu wa aswabuhu shine waye zai aiki da ikhlasi yayi dan Allah kuma ya zama aikin nan ya dace da karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jawo kun fahimci wannan abun sannan Allah ce to ita wannan duniya da aka yi wannan ado ɗin gaba ɗaya dai da kake kallanta ko da za a raki so miliyan shekara miliyan ɗaya to kina nan wata ran duniya gaba ɗaya ta tashi za ta ruguje gaba ɗayanta ma dole gidaje kuke gani a nan Najeriya a nan Zaria a Abuja a Lagos Fatakwal ƙetara Dubai kun san Dubai nan ne daba kuma gine-gine yanzu ko daba duniyanci kenan ko to duka wata za a gari gaba ɗaya sun zama ƙasa gaba ɗaya ba kowa ba komai kaga kenan wanda ya makalkale duniya shiga uku kenan Allah shi kyauta to malam kafin kanta ci gaba karanta sauran ayoyin
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على سنين عددا ثم بعثنا جمعناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا to asbuk Allah madaukakin sarki fara ba mu labarin asalin sura din shine am hasibta an ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba am hasibta wasu ka ce ma'ana am din nan ma'anar tabbal in muna fata mun fahimta wasu kuma ce a a ma'anar ta shine hamza za ta a hasibta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shin kana tsammanin an ashabal kafi mutanen kogo ɗin nan wannan matasa ɗin warraƙim da arraƙim raƙim shine littafi ko kuma dutse da aka rubuta sunayensu da sunayen iyayensu aka manna a jin kogo ɗin kanu min ayatina ajaba sun iya zama wani abu mamaki ne daga cikin ayoyinmu kun gane am hasibta anna ashabal kafi wa raqim kanu min ayatina ajaba ya manzo Allah shin kana tsammanin wa'annan mutanen kafi ɗin da wa'annan allo da aka rubuta sunayensu ɗin wasu manyan abin mamaki daga cin ayoyinmu? kun fahimta abinda Allah ke ta shi ne a akwai ayoyi na Allah waɗanda sun fi wannan ban mamaki amma su yahudawa da suka iza larabawa su tambayar da su larabawa masu tambaya suna so su firgita manzan Allah su nuna cewa ga wani babban abin mamaki shine Allah ce to ai wannan ba shi bane akwai manya-manyan abin mamaki a cikin ayoyin Allah waɗanda sun fi wa'annan labarin ashabul kafi din daga ciki shine wa annabawa da Allah saukar ga sama ga ƙasa Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha Allah ce ai a cikin halittun sama da ƙasa da jirage da ke gudana a ruwa da abin da Allah ya sa wayannan ayoyi ne manyan manya ga mutanen da suke masu tunani ga masu hankali yanzu ke baki taba kallon ya akai sama take ga ta nan ba girgiza ba kullun sai ta baki shan zaka daga kan ido ki gani a zubo da ruwan sama karasar gina ruwan ke zubowa duk da masu kimiyya sun ce wai wannan bukhur ne ko wannan hayakin wannan ruwan da ke tasowa yake sama shine kuma sai dawo a wani lokacin ko ba haka ba to ba mu ki haka din ba yes wannan ba za mu zama yana ga cin sila da yan boko haram suka zama suka kafarta mutane saboda Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun cewa daga sama ruwa ke saukowa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki ga sama wani ya ce ma'a mubarakan fa ambatna bihi lalle ruwa daga sama ke zuwa amma mai Allah ke daga jihar sama yake zuwa amma bai kora a cikin kimiyyar abin da hikima Allah maɗaukaki sarki ba ya kaddara cewa wannan ruwan da teku ke tashi da wannan zafin da kan ai ruwa da turin nan shi ke koma Allah mai da shi ya sauko ba babu contradiction tsakanin maganar amma su mamari sai boko suka ce wai wannan wannan theory da ke cikin karatun boko da ke cewa wannan ruwan yana komawa sama ne shi ke dawa suka ce wai wannan karita ƙwar'ani kwata-kwata ba karita kuma ma abinda ba shi ke cewa shi ne ƙaramin sani ƙuƙumi malaman musulunci tuni sun wannan bayani in kana takatun littafin ibn qayyim jauziya cikin dibbin nabawi da sarkatuka nashi da malam shi ibn taymiya kai kafin suwa malamai duk sun bayani cewa wannan ruwan da ake gallo da yake saukowa shi ke ƙara juyawa ya koma sama Allah dawo da shi ina fatan fahimta amma ba wanda ya ce waɗannan abubuwan suna faruwa da kansu ne sai da izin Allah maɗaukakin sarki da haka wasu ilmomin jama'a ina nasiya ga 'yan uwana ustazai kada kawai da ka ga abu ka ce wannan kaza karo da ƙur'ani ka bari kai ilimi isasshe tukuna ina fatan fahimta yanzu da ka ga abu sai ka ce sai ka ce ka ai wannan ya saba ƙur'ani wannan kaza kaza kafirci ne kuskure ne ka bari ka kai malami tukuna da kanka za ka warware fatoyi da yawa abinda kake ta faɗa akan shi za ka za ka dina faɗa akan shi ma watakila na fatan fahimci wani abu so ayoyin allah na da yawa ka duban da sama ke saukar da ruwa duk lokaci ba lokaci ka duban da ke ɗaukan zafi lokacin sanyi ta canza shine allah ke cewa fa a'a ya manzan allah sallama kar su firgita ka da wannan maganar cewa ga ashabul kafi wasu bacci shekara ɗaya ku sun tashi a akwai ayoyi gibda gibda waɗanda waɗannan arnan da ke kewaye da kai ya kamata su kalle su fiye da magana labarin ashabul kafi ina fatan fahimta in ka kalli ni'imomi ayoyin Allah madaukakin sarki kai kanka ka tsaya ka kalli kanka ya kamata gode wa Allah madaukakin sarki ka biye shi ina fatan fahimta ka duba da Allah ya mikalice mu laqad khalaqal insana hasan taqwi an halice mu abin tsari mafi kyau kafafuwa guda biyu da idon da hanci ka ji wari ka ji ƙanshi ka ci abinci yanzu ka ƙaddara da Allah ce ba wannan ta hanci za a ga tura abinci ya za ka kenan ako za a ɗan sha wuya ko ce ta za a ta turawa ko kuma a ce Allah ya an yi ka kamar ƙannan duniya haka an ga tafiya ƙasa ya kai ƙaɗin nan mala akwai ayoyi da yawa a cikin Allah ka dubin da Allah ke rayar da mu gradually an haife kana jariri kana kuka baka san kawai ba wallahi akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an haka zo ka fara identify kana fara tantance wannan maganar mamace wannan maganar wannan ta yayi ce a cikin gidan haka fara gane abin nan kuro da Allah ke kula da wannan abun ayoyi ga sunan burjik wanda ku shawa ake ta nuna muku ku kalla ku imani kun ki da kwalla sai ku je ku dauko labar ashabul kafi shine Allah ce to wannan labar ashabul kafi ai ba su ne ayon da ya kamata ma a tsaya a kalla ba tukuna ku fara kallon ayon da ke cikin locality na ku tukuna akwai wanda sun fi karfin labarin ashabul kafi jama'a fata an fahimci wannan abun Allah samu dace Allah ce am hasibta anna ashabul kafi war raqim kanu min ayatina ajaban sai ce iz awal fityatu lokacin da su wayannan matasa suka taru suka tare ai awa alja'u suka tare ilal kahafi zuwa ga alkahaf in ba kuma ta mace alkahaf shine mene hmm fafakakken kogo a cikin dutse irin mai fadi amma gar akwai gar amma bai kai wannan girma ba shi kuma amma kaf shi ne wanda ga cewa har gidaje akai a cikin shi haka ma to Allah ce shin kana tsammanin lokacin da wannan mata suka tattara zuwa ga wannan kahaf ɗin wannan kogo ɗin faƙalu sai suke cewa rabbana suna addu'a ya ubangijinmu atina miladunka rahama ka ba mu rahama daga wajenka ya Allah ka yi mana rahama wahayi ilana min amrina rashadan ka sauƙaƙe mana shirya cikin al'amuranmu duk abin da mu yi Allah ka sa mu yi cikin abin da kake so kai shine ar-rushd shine shiriya yin abu a bisa tsarin da Allah maɗaukakin sarki ke so ma'ana to kai mana wannan rahama ɗin ka sada mu da rahamarka sannan ka sauƙaƙe mana shiriya zama akan daidai muke tafiya a kai in gwani da kantar da muke dubbi Allah da kake sai ka haɗa da addu'a wayannan waliye ne amma suna addu'a cewa Allah ka tabbatar da muka ɗora mu kan shiriya jama'an fanci wani abun ko Allah ce fa darabna ala adhanim sai muka sanya ala azari fil kafisin ada sai muka bugu akan kunnuwansu muka sanya akan kunnuwansu mene fil kafi a cikin wannan kogi din a kogo din sinina adada muka san suka ringa bacci na shekaru adadan masu yawa muka sanya masa bacci a kunnuwansu shi ne su ma suka ce wa bacci daga kunne yake ina fata mun fahimta shi yasa kilorin kina son bacci sai ga mutun ya kullu kunnen shi idan kuma hayana ta yawa da hayaniya dama ina ne mashiga hayaniya nan ake tashi bacci an ce malaman kimiyya yanzu ne suke gano cewa da suna ta tanin a ina bacci yake to zai suke ganowa amma ƙura'in tuni ishara akan wani abu to Allah ce sai muka yi bugu a kunnen su muka sanya masu bacci tsawon shekaru suna ta bacci a wannan kogo din thumma ba'athnahu ana wannan karan ne kaya Allah ce sannan sai muka tada su lina alama Allah ce domin mu san ayyul hizbai da hasali malabi su amada tsakanin bangarori guda biyu hizbai ne tsakanin bangarori guda biyu su waye suka fi kiyaye adadin shekarun da waɗannan matasa suka zauna a wannan kogo din wasu suka ce tsakanin kafirai da mummunan mutane domin a ƙari a cikin garin akwai kafirai akwai mummune to cikin kafiran da mummune su waye suka fi sanin adadin shekarun da suka zauna domin an ce ƙarshe an koma ana debate ne lokacin da yaran suka farka daga baccinsu bayan shekara 300 da suka yi ɗin nan suka aiki mutum guda ɗaya cikin sai so abinci da ya je sai a gan shi wata kama tuni an sami developing a cikin garin sai ga da wannan irin shiga mutanen daɗin nan kuma ya kawo kuɗi ya ce a bashi kaza aka ce to ai wannan da ya kashe irin wannan kuɗin a na ka samu kuɗi ce a kuɗin musulmi na ai sarki da ƙayanu su gina wannan ya buga wannan kuɗin suka ce ba su ma san wani sarki da ƙayanu su ba ca ba sarki da ƙayanu ba shine sarkin garin nan ba to dama Allah ba ku ne ake labarin kuɗin dama kenan ya shi kenan sai aka zo aka yage mai su garin lokacin da an musulunta ba shi ne aka ja kogon to sai aka zama an samu gidibir gida biyu wanda sun musulmi suna cewa shekarunsa kaza wanda ba su musulmi kuma suna cewa shekarunsa kaza ina fata fahimta wasu malaman suna ganin a'a su matasan ne da suka farka daga bacci kamar da Allah ba mu labari ina fatan fahimta cewa suna tambaya kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yau sai zama akwai musu tsakanin su yan kogon wasu na cewa kwana ɗaya muka yi kwana biyu wasu na cewa kaza wasu na cewa kaza wasu sun fassara cewa wannan magana suka yi su ne ma'ana hizbin suka rabu gida biyu ina fatan fahimta ala aiti halin dai Allah ce ya tashi wayannan mutane lina alama ayyul hizbain ahsa lima labithu amada dan Allah tantance su waye suka fi dacewa da adadin shekarun da wayannan matasa suka zo a cikin wannan kogo din jama'a fahimci wani abun ko Allah samu dace wannan abin shi ne fassarar wannan awe ɗin sauran sharhi da ƙarin bayan da fa'idojin da ke ciki sun Allah kai mu karatu gobe sannan sai mu zo mu ƙarasa karatun awa ɗaya za mu ringa yin sha Allah ta'ala yau dai an samu ɗan jinkiri ba fara da ba za mu ga tashi sha ɗaya da rabi ne in Allah ya da in dai an fara in kun zo da wuri kuma karatun da ake da safa an tashi da wuri za mu fara goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi kasancewa ga zafin rana ga sauransu insha Allah ta'ala ban sani ko akwai tambaya ɗaya biyu ba sai abin nan amsa in baka sai mai addu'a mu tashi na'am shikenan na'am mm abinda bahaushe kalla akan wannan matsalar a musulunci babu shakka an karfafa mutane kada mutum ya zama kasalalle ci ma zaune musulunci kwata kwata bai zo da wannan ba ayan qur'ani suna dauke da wannan abubuwa din to amma nassi da yazo da wannan lafazin cewa Allah ce qum fa'inuka ko irin wannan magana din ko issa fa'inuka babu wannan karatun da yazo akan haka din ina fatan fahimta da ma mutum cewa hausa cewa suke ai a musulunci akwai cewa ka tashi ka yi sai Allah ya sa maka hannu to a dukkan ga akwai wannan karatun amma cewa Allah ya ce tashi in taimake ka ita ma'anas haka take ka tashi ka yi sai Allah ya sa maka hannu kun ga duk abin da muke sai mun fai ne za a mallaka mana Allah ce Allah wa aufu bi ahadi ko bi ahadikum ka fara ne sai Allah ya maka ina fatan fahimta idan kina nufin shirya kika ta kina neman ta Allah zai shirye da ke amma ba kina nufin shirya kina zaune baki ba Allah ba zai samu ki hannu ba ina fatan fahimta to amma cewa wannan a matsayin aya ce to shine kuskuren da ke cikin wannan abin na buga shi ne a matsayin misali kawai amma da yawa suna magana kamar mu za ga wata ya zo ce maka ai malam ba Allah ne ce a tashi a kashe siyasa ba to a wace aya Allah samu dace na'am shikenan ko sududi shukur na'am eh sududi shukur tabbatacciyar sujuda ce wadda ta zo a musulunci manzon Allah ya karantar yayi sabon sassanyi abu ne wanda ke shari'a ta so da shi idan wani abun farin ciki ya zo maki ina fatan fahimta wanda ke ce ce irin da wani suke cewa ko ko a ce ce kai ko wadai ce mutum ya mutum ya ashar ko kuma mace ne ihu musamman mata ta tsallata fada gado ba shi ba ne tsarin musulunci ina fatan fahimta me tsarin musulunci abinda ake so sai ki fadi kawai ki tafi sujuda ba sai kin ce Allahu akbar ko menene ba ki fadi ki sujuda ga Allah madaukakin sarki da niyyar mene godiya ga Allah maɗaukakin sarki ba sai kin wata addu'a ko wani zikiri a ciki ba shi sujudar niyya ki kawai na cewa yana na cewa kin kina godiya ga Allah to wannan ya tabbata daga cin shari'a musulunci ina fata mun fahimta kuma sujudu shukr ba ta buƙatar alwala ba sai kin yi alwala ba ba kuma sai kin kalli gabas ba wa alaikum salam zaka mene eh wannan tilawa ne na tilawa ne wasu malaman ne suka ce in kai sujudu shukurin zaka iya faɗin zikirin da kake a cikin sallah in kin faɗi sujuda a sallah ta azar ko azur ai kina wasu addu'a subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misali ko wasu kace zaka iya wannan addu'a din amma alhaqiqa babu wani sirri zo bayyana ya ake a faɗa amma ya zo da nasin cewa ana sujuda din na'am to Allah samu dace اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته